إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara mu a markaz ahli sunna wal jamaa wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata uku ga wata na Rabiul Thani biyar biyar haka ne biyar ga wata na rabi'u thani hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da takwas ga watan goma dubu biyu da ishirin da hudu yau insha Allah za mu yi darasi na ishirin da shidda cikin littafin fikin sunna na asai da sabiq darasi na 26 insha Allah darasi da ya gabata mun tsaya a dalili ko abin da yake wajabta wanka mun tsaya kan bayanin yanke jinin haila wannan shine ƙarshen bayanin za mu tashi mas'ala ta hudu wuri na hudu inda wanka ke zama wajibi bayan mai magana akan hotel mani da hanyoyi dai da in ya hutan zai zamanto arwalla ta warware da ma inda aka yi bayani ya huta wanda ba na sha'awa ba kuma baya wajabta wanka matuƙa ba na sha'awa ba ne mai magana akan mas'ala ta biyu inda wanka ke zama wajibi haduwar al'auran namiji da mace ko da ba a hudo da mani ba in namiji ya shiga jikin mace da al'aurar shi wanka na zama wajibi ko da ba a huda komi ba shi na uku ne muka yi magana kan haila yankewa jini na haila ko jini na aihuwa sai magana ta hudu yau al-maut mutuwa ma tana wajabta wanka wankan mamaci wanke mamaci wajibi ne yace idza mata almuslim wajabta ghasluhu ijma'an ala tafsil yati fi mawdi'ihi idan musulmi ya mutu wajibi ne a mai wanka kuma wanka na mamaci ijma'i ne kidan babu sabani akan zaman shi wajibi duk da bayanin shi zai zo a gaba dalla-dalla na yanda ake yin nashi cikin wurin shi in ya zo cikin bayani na wanka na gawa sha Allah yanzu ya ce alhamis wuri na biyar inda wanka ke zama wajibi alkafiru idan asalam idan kafiri ya musulunta wajibi ya wanka na musulunta ya ce idan asalama da kafiru ya jibu alayhi da idan kafiri ya musulunta ya wajaba ya wanka na tuba kuma na magana ya ce ya yi ta da hadisi abin hurarata radiyallahu an anna tumamata alhannafi usir وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إليه فيقول ما عندك يا ثمامة فيقول إن تقتل تقتل ذا دم وإن تمن تمن على شاكر وإن كنت تريد المال وإن تريد المال نعطيك منه ما شئت وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبون الفداء ويقولون ما نصنع بقتل هذا فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم فحله وبعث به إلى حيد أبي طلحة وأمره أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حسن لقد حسن إسلام أخيكم رواه أحمد وأصل للشيخين wannan hadisi da yake so ya kawo hujja da shi na wajibcin wanka na wanda ya musulunta hadisin sumama wanda bukhari ya kashe musulmi ya kawo shi illa ganin akwai wasu fa'ida dan na kawo sai musulmikin don makaranta hadisin gaba daya za mu fahimtar abin da ya wakana cikin sai musulun abin da yake lafazin a can kamar da yake ruwa ta abu huraira ya ce ba'ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam khailan ibada najad faja'at bi rajulin min bani hanifa yuqalu lahu tumama bin athal wa bin uthal sayyidu ahli al-yamama farabatu bi sariyatin min sawar masjid Abu Rakib labarin cewa manzo Allah sallallahu ya aika wasu dawakai ɗan mayaka ibara najar wajen najat wannan Allah sa sun ci karo da wani shugaba sai suka zo da wani mutum daga cikin Banu Hanifa ana mai suna Sumama bin Usan shi kuma Sumama sayyidu ahli yamama shugaba ne na mutanen yamama gari ne sananne mai arziki Allah ya sa sun cin mishi ne ba tare da wani hada ba cikin tahiya da yake suka cin mishi suka mushi kura wannan bawana da aka zo da shi farabatu bisadatin min sawal masjid aka dare mai shi bisadatin min sawal masjid a wani gimshiki cikin gimshiki sakamakon wannan misali a diba wani gimshiki ya dare mai shi a jiki inda bai kuma ce ba wannan aji a masallaci yana ga kai da kawowa yana yi jin din abin da yake wakana a masallaci na wa'azi da komai ya ji nan ma akwai wata hikima ta ɗarme shi a cikin masallacin don ya ga abin da yake wakana ya ji sai bayan sun ɗarme shi fakara da ilayi rasulullah sallallahu alaihi wasallam faƙa da zana yi hutu ya isko shi ya ce ma za in daka ya tumama to ga kada da ni yanzu me magana ka su mama me yake tare da kai ya su mama faqal sai ya ce indi ya muhammad khair ni ina tare da alkhairi ina tare da alkhairi yace in taqatulu taqatulu zadamin an haka kashe ni ka san ka kashe mutum mai jini wanda ake da mahatsar shi babban ka kashe babban mutum wa in tun'im tun'im ala shakir an kuma kamun baiwa kamar wata ni'ima ka san kawa wani mai godiya ni'ima wa in kunta turidul mal an kudi kake so a baka fasaltu da minhu ma shi ka tambaya baka abin da ke so ko no za baka yana an kudi ke so ko mi za baka dan akwai su haka ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama gamin hurku فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد النبي يبرشي بيزوبه واشغري سي جيبي kenan ya kwana daya washe gari annabi sai ya dawo faqal yace ma indaka ya sumama me ke tare da kai sumama qal ma qultu lak abinda na ga maka can farko shine in tun'im tun'ima ala shakira in har ka yi baiwa kaman baiwa ka san kama mai godiya baiwa wani takatul zadamu in haka kashe ne ka san ka kashe mutum mai jini mana abin da ake mutum mai matsayi wani kunta turidul mal in kudi kake so noti ka minima sheta za a baka abin da kai so in kudin mala fasar ka tambayi abin da kai so a baka haka ya gaya mashi fatarakahu rasulullah sallama hatta kana min al-ghad ana annabi kuma washe gari annabi ya dawo faqal ma za inda ka yasu annabi da sake tafi me yake tare da kai nan kenan har su ka canza ra'ayi ba me ke tare da kai su mama fa qala yace indi ma qultu lak ina tare da abin da na ga ma can baya kenan me ya ga me tambaya in tun'im tun'im ala shakir an hakkai baiwa ka san kama mai godiya baiwa wayan taqatul taqatul zadama in haka kashe ni ka san ka kashe mai jini wa in kunta turidul mal an kuma har kudi kake so fasal tu'ta minhu ma shi ka tambaya baka abin da kake so wannan mai karantar da kai kenan magana da musulunta babu shi magana kur ba shi ba musulunta iya nan ko a mai baiwa a sake shi kyauta ko a kashe shi ko a bada kuɗi kuɗin babu wani abu bayan wannan to ka kuma ci annabi iya zarwa na iya kai kamanawa da shi ƙarshe dai rannan da yake ta buka iya ji iya ga abin da yake wakana masallaci daga ba su mama ya fahimci al'amurra kuma ya fahimci addini zai ƙarshe ya musulunta ne ta ga tamka maganar faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam a taidiko su mama annabi ta kusake shi mana a sunce shi muna kan kuma ce magana muna maganar wankan wanda ya musulunta din karuwa ya ko annan manzana ya yake ta da ce ku saki su mama fantalak ila nahanin qarib bil masjid sai ya tahi wani wata wata garka ta dabino a kusan masallaci ta Abu Talha a san garka ta akwai ruwa ta kazam ga gaba ta garka ta Abu Talha sanan na garkan wannan wanda annabi ke zuwa ya shahurwanta dan da ruwanta mai dabi ne shi kenan ya je can fakatasa da ya wanka na kwatar waya annabi mai umarnin a jakatar ya wanka ba wanka ba annabi shi cimci je wanka don lafasin da kanan ba na bukhari musulun amma akwai lafasin da kaci annabi shi ce mai je wanka ya je ya wanka fakatasa sun madahalar masajid ya zo ya shiga masallaci a nan faƙaɗa a shaɗu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul kabe kalmar shahada yanzu ya musulunta yanzu bayan ya musulunta sai yace ya muhammad sallallahu wallahi ma kana ala al-ard wajhun abghad ilay min wajhik faqad asbaha wajhuka ahabba al-wujuh kulliha ilay yace na rantsi da Allah ya muhammad duk saman a cikin duniya ka ce duk saman ƙasa babu wata huska da ninki irin huskarka na yakin kowa da kai ba na san ganinka kuma da yanzu a girman Allah ya ce amma a yanzu an waye gari duk duniya kuma ba huskar da nake so irin taka abu ya canza in kalabar amurka ya ce wallahi na rantse da Allah makana min dinin abaga da ilimin dinik duk duniya ba addinin da nake kyama da tsana'in addininka musulunci amma yanzu fa asbaha dinuk ahabba ad-din kullihi ilayya an waye gari duk duniya ba addinin da nake so kamar naka musulunci biya canza ya sake cewa wallahi na rantse da Allah ma kana min baladi abakadar ilai min baladi ba garin da niki duk duniya irin ganinka garin gana garinka madina nake ne duk duniya ba ganin ki irin garinka amma anzu fa asbaha baladuka ahabbal bilad kulliha ilayya sai an waye gari duk duniya ba garin da ne so irin garinka ya ce abin da ya waka na wa ina hailak a hazata ne wa ana urudin umara mutanenka daga tura 'yan dawakanka mahayanka sun kama ni na hutu ne za ni umara kasa akwai umara jahiliya ma suna umara jahiliya aikin hajji a kuma kusa muka bayani aikin hajji da umara annaba shi kashi ba annaba kawai gyara shi ne a kan milita ibrahim a kan da ibrahim ya tsara shi amma hajji da umara annaba kayan yanzu ana umara ana hajji a watan hajji da komi dulhijja da wa'arfa da komi akwai ta annabi ibrahim salam manzo Allah kurin gyara abin da mai kan asali ne annabi ibrahim salam amma ba na abu da shi shi kawo aikin haji dama akwai ta kenan za shi har umara irin ta jahiliya yace ina wannan kenan ya hutu ne kenan babu wannan soji na haka a kamo shi a gani ba taɓa su kudan yace fa ma za tara to yanzu kenan gashin zai musulunta da a jahiliya ya hutu za shi umara yanzu kuma gashi abin da ya kana sai rasulullah me kace yanzu eh me kace ta san manan fa me annabi kenan ga abin da yake so fa ma za tara me kake gani yanzu a yi فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وامره ان يعتمر انا باش بشاره نا الخير كجك عمرك ما مطلب كومي فلما قدم مكه قال له قائل اسبوت يا شغوا مكه da suka dibe shi suka ka wannan kama ba irin tasa bace aka ce asabaut su mama ka ratse ka bar hanya a ta asabin su kudin zuciya saba fulan kamar ya bar addinin da aka saba na ka kanu ke na bar addinin na sanar na jike kan shi da jaliya asabau ka ratse ne so mama Allah ya ce la ni ban ratse ba amma walakin aslamtu ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace ban ratse ba amma na musulunta tare da Muhammad sallallahu alaihi wasallam na musulunta ne ba ratse ba ne addinin musulunci ta shiga ya ce daga nan ya sanar da mutanen maka mutum ne sananne hatta mutanen maka suna dogara da yamama wajen abincinsu su suke rabitar suke ba su abinci a nan yi musu wata shirya daga zai hada ake shi ya ce wala wallahi la ta'atiku min al-yamamati habbatu hintatin hatta ya zana fiye rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace na rantsa da Allah daga yau tsaba ɗaya ta alkama ba za ta zo maka ba himmin zana ba izin ta zo ya samsa amurgo amurgo total ko ba ne ta zo ba sai manzan Allah ya ce ƙarshe ku haka yi hida aka yi tawaga ta musamman aka ji aka manzan Allah haƙuri aka roƙe shi danginka 'yan uwanka cikin matsala ka hana ka yi magana a takaici shi ne hadisin na sumama da yake so kawo nan wanda ci gaban ruwaye nan da shi kenan sayyidin sabiq ya kawo shi akan magana ta wajibicin wanka ɗan aka musulunta shi ne ce ya wannan magana dalilin hadisin abi horera na sumama alhanafi usir an kama shi a zaman sosanin yaƙi wakan nabi sallallahu alaihi wasallam ya gudu ilai annabi yana zuwa da sahawurin shi fa yaqulu ce mishi ma indaka ya sumama me ke tare da kai su mama sai kulu sai ce in taqatul taqatul zadamin in ka kashe ka kashe mana mai jini wani za a nufan sashi wa in tamunu in kuma kai baiwa tamunun ala shakir ka baiwa ga mai godiya wa in turidul mala in kudi kake so nuta ka min mashin zan baka abin da kake so wa kana ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuhibbuna al-fida su sabai sun san ibada fansa ibada kudi dan sa akwai su suna cewa mana sana da zami da kashe me zami da kashe shi mana wannan wani kudi ya mu kashe shi mana sana da kasana zami zami da kashe wannan ranan fa marra ali rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslam annabi ya doje shi ya musulunta fa halahu he warware shi wa ba'atha bihi ila hatta bi abi alha annabi ya tura shi zuwa ga garka ta abu talha wa amarahu an yaktasil nabi mai umarnin yayi wanka magana kenan munime ya wankan wannan kenan wanka aka musulunta wajibi ne faka ta sala ya je wanka kuma salla raka'atai ne salla raka'a fa qala musa annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu laqad hasuna islami akhikum tabbas dan mana musulunta dan wanku iyake tada kenan ya gyara musulunta shi dan wanku ne suke zama dan wasu mama rawu ahmad wa asalu inda shaykhaini sai yanzu kenan dai mun kare yanzu abinda yake wuraren da ake wanka guda biyar ya ambato a nan magana hoton mani haɗuwar al'aura guda biyu magana ta mutuwa da ka yanke jinin haila da mutuwa da musulunta wuri guda biyar wannan shine tabbas wanka ya zama wajibi a wannan wuri guda biyar wannan abin da wake wannan ki babu saɓani magana mai ƙarfi akan haka yake inda shi magana mai ƙarfi wuri biyar ya waje ba a yi wanka kenan saura kuma akwai magana a kansa insha Allah yanzu sai yake cewa sabon babu kenan ma ya haru ma'alar junub abinda aka haramta wa mai janaba yi an kana da janaba me aka haramta maka yi yace ya haramu alal yuhramu alal junub ma yati an haramta wa mai janaba waɗannan ababe da za su biyo baya za mu ambato abinda aka haramta wa mai janaba yi in janaba ba kai ba ya fara asala ba a yin sallah da janaba ba a sallah da janaba illa har inda da ruwa babu ruwa sai dai a yi magana wanka ko taimama kan mutum wanka in bai wako kinan ba a sallah haka korin da janaba kuma na akwai masu matsalar yasta wasu yi arwalla su yi sallah a da janaba ba a yin arwalla a yi sallah sai dai a yi arwalla barci ko ta cin abinci da dan a zamana amma ba a arwalla amma ana yin taimama a yi sallah inda janaba wanka bai yi abu na biyu wanda mai janaba bai yi a tawaf tawafi na kewaye ka'aba mai janaba ba zai yi ba ya ce wa taƙaddama adillatu zalika fi mabahas majibalar wudu wannan can bayani ya gabata akan maganan baban arwalla a wuraren abinda aka wajabta yin arwalla a ciki an ambaci tawafi ko bayani ya gabata sai abu na uku masul mushaf wa hamaluhu yace shawa alqur'ani ko taba alqur'ani ko dokan alqur'ani wa hurmatuhuma muttafaqun alaiha bainal a'imma asayyid sabi ke magana ya ce haramta ɗoka ko taɓawa haramcin shi an yi ittifaki tsakanin malamai walam yi khalifi zalika ahadun min sahab babu sahabin da ya saba amma haka an dai ambata amma ce wajen waza dawud wa bin hazam lil junub masal mushaf wa hamaluhu walam yara bihima ba'sa daudu zahiri shi ya ga halittin taba alkur'ani ko ɗokan koda babu tsarkin koda da janabal kenan haka ibn hazam shi ma ya halittawa mai janaba masal mushaf wa hamalu haka ɗokan alkur'ani a wajen daudu zahiri da ibn hazam walam yaraya ba'san bihima ba'san bisa gaban laihin doka ko shahawa alqur'ani ga mai janaba me hujjar su istidlalan bima jaa fi sahihaini anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'atha ila hiraqal kitaba hujjar su ruwa da ta cikin sahih bukhari da muslim cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki ya aika ma hiraqal takarda ko letter a cikin takardar da ya aika ma hiraqal kuma shine shugaban kahuran ma wancan zamani dan dai shine shugaba na al-kitab ya aika mai takarda a rubuce bismillahir rahmanir rahim ya muhammad sallallahu ila azim rum zuwa ƙarshe da jabadal na wani rasulullah sana ala azim rum asalin asalin tasalin da wannan ruwaya da musulunci annabi ya mai takarda ta daga Muhammad rasulullah zuwa ga shugaban rum ka musulunta ka samu lahiya an kuma ka kahurce ka dauke zinin zaka dauki zinin al'umma ka da ƙarshe dai annabi ai a cikin laitacin abin da yake so kawo manzana sassalama ya karan ya rubuta a rubuta wannan aya kuli ya ahalar kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na'budu illa Allah wala nushriku bihi shay'a ka gaya musu cewa Allah ya ce annabi ka gaya mutane ahalar kitab ku zo zuwa kalma guda wadda za ta daidaita tsakanin mu da ku wadda ba a bautar kan bauta mu kowa sai Allah kan magama Allah da kowa wala taqidu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah kan wasu a cikin musulki wasu abin bauta wanda ba Allah ba fa in tawallau in suka bada baya kan wannan kira da ka musu fa qulu shahadu bi anna muslimun kai ga musu ku shaida mu ku kukiya mu mun ne kabiya zuwa ga Allah kadai to aka ga wannan aya ce ta alqur'ani shine hujjarsu kuma annabi ya tabbatar da wannan shugaba na kahwari ya aika mishi qala ibn hazm ibn hazm karshen wannan aya yake cewa fa hata rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha kitaba ga manzon ga manzon sallallahu alaihi wasallam ya aika takarda wa fi hadhihi al-aya illa nasara kuma aya ce ta alqur'ani ya aika ma nasara wa qad aykana annahum yamussuna hadha al-kitab kuma ya tabbatar da mutanen takardai za su tabbata wannan shi ne hujja ta ibn hazam a kan halicin taɓawa kan dalilin shi kenan wa ajabar jamhur an hada su jamhur su suna kan cewa san bai halitta a taɓa ƙur'ani da janaba jamhur to gashi yanzu sun ji maganar ibn hazam da ya kawo waccan aya ta kawo hujja cewa babu hani sai suka ba da amsa akan maganar shi suka ce ai bi anna hadhihi risala wannan ai letter ce wala mani min masu mustamat alayhi min ayatul qur'an min qur'an ai babu ne su sun yarda ana iya shahal babu ne a shahu su ayoyi na alqur'ani kan rasa'id kamar letururi wa kutubut tafsir da littafan tafsiri walfiƙe ko nufiƙe ko da akwai aya wagaira da wani wa'annan su ma'anin sun yarda za a iya shawa da tattawan tafsiri da tattawai na fiƙihu da wasu awaka da letorori ko da akwai ƙur'ani su ma'anin sun mai ƙauya irin na bin hazamkin a nan ya halitta suka ce mesa suka ce fa'in na hadihi la tusamma musahafa wannan ba a kiransu musahaf wala tasbutu laha hurmatu kuma alhurma ta qur'ani ba ta tabbata kan wannan da tattawai ko letter ko da tafi'u wannan shine magana ta jamhur albani rahimahullah yayi bayani akan wannan mas'ala kan cewa a gaskiyar magana ba wani dalili ƙarara sarihi sahihi da zai kawo magana haramci sha bayani kan wacce aya na la masu ilal mutaharun ma'ana aya a hili cewa innahu laqur'anun karim fi kitabin makanu la masu ilal mutaharun shi ƙur'ani wani littafi ne abin karantawa mai tsarki tsararre mana mai aka tsararre cikin wani littahi wanda yake tsararre littahi ne mai karamci cikin wani wuri tsararre littahi tsararre to wannan filohin mafuz a cikin lauhin mafuz shi ne aka ce wani allo wanda aka kare nan abin da yake tabbas cewa lauhin mafuz to sai Allah ya ce la yamusuhu illa al-mutahharu ba mai shahawar wannan littahi sai masu tsarki wace zahirin aya inda qawaidul lughah al-arabiyya qaidul lam take badawa ad-damir yuji al-aqrab al-mazkur ad-damir ina komawa zuwa abin da aka ambata na kusa ana magana shi qur'ani littahi ne mai karamci cikin littahi cikin wani littahi allo wani abin kiyayewa ba mai shahon shi na ji menene ake magana menene a ƙarshe dole mafus sun ja ƙa'idar larabci sai ne manganu ne manganu magana da ne ta ƙarshe in ne bin ambaci wani ba za a diba wane ne a magana ta ta ƙarshe na kanan misali da musa da amar da zaidu sun shigo sai ni bige shi ko sai ni bar shi na ambaci mutum uku da musa da zaidu da amar sun shigo sai na ba shi ko ni bige shi to a ƙarin larabci an ba da hudu abin wannan na ƙarshe shi ake magana tunan na ƙarshe to nan an yi maganganu na waya ƙarshe launin mafus shi ne bi aidi safara kiramin barara wannan shi ne cewa kenan wannan aya ba ta zama madogara akan haramta alqur'ani ita aka dauko ta to su kuma kamar albani ke ta ta imam shukani a ta shi bin hazam sai maganu da yakan wannan masaloli kudin magana albani ke cewa an aka ce a zama madogara kwakwara ya ce bara'atul asaliya albani ce bara'atul asaliya rashin wannasi ƙarar ingantacce tsari zai ba masu ganin halitta shawa hujja duk da abin da ya yi ka a taɓa shi amma a ce haram ne kayi laihi ce ba wata madogara kwakwara wadda za a kama ka laihi an ta wakala maganar da yake na daga cikin tawal minna ƙwarya bayani akan haka shi ma wanda kan cikin nal'autar haka cikin subul salam na imamu sana'ani haka cikin nail auta na imamu shokani kwarai sun haɗa magana kan haka gaskiya yanzu dai ga magana sai da sabit su sulairu zahari sai bin hada suna ga halittar shahawa amma su ma jamhur su jamhur su ba shahawa ne gurin sam amma su ma sun yarda littafin tafsiri na fiqihu na letter dan da ayata alqur'ani ana ita bawa menene cewa ibarar sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce masahabai unzil alalata alqur'ani daren jiya ko lokacin za a sauka mana alqur'ani annabi ya kiran qur'ani ko da aya guda ya kiran aya ya kanta qur'ani annabi kuma san da mushaf ai annabi yana da babu mushaf gaba da abu guda annabi yana da mushaf babu shi gaba daya a wajen ibn sa'ud iji kaza wajen ubay ibn ka'ab iji kaza masu rubutun kowa da nashi babu a ce ga qur'ani tukun annabi ya dare ya dai akai ya dai akan musahabai amma a ce ga shirin na yanzu mushaf gaba daya complete babu shi annabi ya dare bayan shi ne aka tattaruwa ga maulid guda haka nan suna ɗaukar duk wata juz'in qur'ani sai musulun qur'ani har sauka mata aya ta aya garin ji sauka mun an sauka mun qur'ani ne ce bace aya an sauka mun alqur'ani ne ce kun kira shi qur'ani wannan shine magana kenan da a takaice dai kokarin hujja ta haramci karar shine ce babu ita ta tsaya baratul asaliya kenan tunda ba wani kwakwara za mu tsaya tsaka a nan wurin da ba magana haramci gaskiya shi ne abin da albani ya gana cikin tumarun nan sai ya ce magana abin da aka haramtawa duk wanda ma magana fikihun sunna na asir da sabik shi yanzu ya kawo hujja akan ba ayyuku ya kan dalili yanzu ya zo masala ta karatun qur'ani ba nan ma yace qira'atul qur'an kenan karatun qur'ani ma yace yuhramu 'ala al-junub an ya ƙara shamin al'ur'ani ya ce an haramta ma mai al'ur'ani karanta wani abu daga cikin an haramta mai janaba an haramta mai janaba karanta wani abu daga cikin ƙur'ani ya yi ce inda da jamhur kaji a wajen mafi yawa majoritan malamai mai su kuma madogararsu ya ce lahadis ali radiyallahu an anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam كان لا يحجبه عن القرآن شيء ليس لجنابه رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وغيره قال حافظ في تشكين فتح الباري وضعف بعضهم بعض رواته والحق أنه من قبيل الحسن يسلوه للحجة الحجة الرواية ديتي مي حجة سو جمهور سنكو حجة تحديثا علي بن عبد الله سيدنا علي ديكي تشيوه manzana sallallahu alaihi wasallam kana la yahjubuhu an alquran ce ba abin da yake hana manzo Allah karanta qur'ani in ba janaba ba wannan shine hujjar ta hurko wace wannan ruwaya sabu sunan kenan irin su Imam Abu Dawud Tirmidhi sai Ibn Majah san kawo su da wannan wannan ma yace Tirmidhi kuma tabbatar da ruwaya amma al-Hafiz Ibn Fatul Bari sai ce wada'a fa ba'dum ba'd ruwati daga cikin malaman hadisi wasu sun raunana wannan daga cikin ruwata daga cikin masu kawo hadisi wasu ce akwai wani wanda yake mai rauni ne ba a kawo hujja da abin da ya zo da shi nan shi a sai da sabiq ya wal haqq ba hafiz manajar ba shafi da bashin hajjar kun ya magana akan wannan ruwaya ta sayyidina ali cewa manzon sallallahu alaihi wasallam ba wani hana shi kan Qur'anin ba janaba ba magana hafiz ibn hajar ya ce wannan labari ta inda ya zo a cikin masu kawo labarin akwai malaman hadisi sun raunana wani a ciki bakin magana hafiz ibn hajar nan sai wal haq magana cewa magana ta gaskiya annawa min qabil hasan wannan iya daga cikin hadisi hasan wanda isa da hujja ana iya hujja da shi duk da akwai rauni an rauni wani shi ne cikin zarmin albani ta kalla kalla ba wani wannan hujja da wudi ce ba wata bai ba damar kawai hujja da wannan ruwaya ce domin akwai abdullahi bin salima abdullahi bin salima ya ce sananne ne ta gaira ya ya rashin mutum daga baya ya aka ce ya rikice ya rude ya samu kama aka ce ta tabuwa ta bin kwalluwa ya rikice daga bayan ƙasar shi kuma an samu wani labarin an samo shi bayan ya tagayyar bayan ya rikice aka samu hadis a wurin shi ya ce kenan shi ma nan ba wata madogara ta kawo hujja da wannan hadisi ya ce bayan wannan ruwaya shi sarsar yake cewa ra'aito ya kawo ruwaya ta shi ya kace abu sai da na ali يتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تودع ثم قرأ شيئا من القرآن نقنا مثلا يا أرولا يا كرنت وانا أبناء القرآن ثم قال سيتي هكذا لمن ليس بجنوب فأما الجنوب فلا ولا آية yace wannan naga naga magana annabi ya arwalla ya karanta wani abu na alqur'ani kuma sai yace wannan ga wanda ba mai janaba ba amma mai janaba ba zai karanta ba ko da aya shine anan bayan ya ce rawahu ahmad wa abu ya'la wa hadha lafzu lafzu abu ya'la ne qala haythami rijalun musuqun qala shaukani fa in saha hada wannan hadisi inda har ya inganta ya yanke hujja qarara ko aya to a matsalar akwai matsalar inganci shine matsalar su malaman hadisi inganci ne yake da matsala wajen kan hujja da shi ya ce fa'in sa haza inda har wannan ruwa ta inganta sanar istidlalu bihi ala tarihi za a kawo hujja da shi akan haramta karantawa ya ce amman hadisun awwal hadisin farko da aka kawo na sayyidina ali ce falaisi fi ma dulu ala tarihi ai babu magana haramci karara kurin dai bai yi ne ya ce haramci da yi ne ba لأن غايته هو النبي صلى الله عليه وسلم ترك القراءة حال جنبا كما النبي كان بيقرأ لوقت جنبا ba magana karara cewa ya ci haramu ne ko ya hana kai wa mithluhu irin wannan hadisi la sulul mutamassikan da karara bai yawa a rike shi a ce maka ruhi ne ma fa kaifa yastadullu bi al tayi kuma za a ce akan hujjar shi a ce haramu ne ko karanci ba shi da wancan hadisin balle a ce kuma haramu ne in ta hana magana ce ta imamu shukani da to zai ce maka wa zahabar bukhari imam al-bukhari da imam al-tabarani da daudu zahid ibn hazam duk waɗanda aka jero sun tahi ila jawad al-qira'ati lil-jumh sun tahi akan halitta karatun qur'ani ga mai janaba imam al-bukhari akan haka yake haka imam al-tabarani haka daudu haka ibn hazam قال البخاري امام البخاري كي تشكين تصحيح البخاري yace qala ibrahim mana an-nakhai mana kuma man tabi'i ibrahim an-nakhai yace la ba'sa an taqra al-hayd al-aya bab lahi mai haila ma ta karanta aya al-qur'ani wala mai ibn abbas bil qira'at al-junub asan ibn abbas iya ce mun suke ga bab lahi karanta qur'ani ga mai janaba wa kan nabi sallallahu alaihi wasallama yazkuru la ala kulli ayati annabi yana ambatan Allah a kowane lokaci ba a lokacin da bai ambatan Allah ba a lokacin da bai ambatan Allah to duk wani maganganu qala al-hafiz ta'aliqan ala hada kan wannan magana sai ya ce lam yasih inda al-musannif yani al-bukhari shay'un min al-ahadith al-warida fi zalika misali da magana domin shi Imam Bukhari babu hadisi daya wanda ya inganta wanda suka zo akan hana karatun ba hadisi ɗaya wanda ya inganta a wurin shi ya ci aya fi mana janaba wal haid ba hadisin da ya inganta hana mai janaba ko mai haila karatun alqur'ani shi yasa ya tsaya akan halicci wa in kana majmu'u ma warda fi dhalika taqum bil hujja inda gairi ko da wasu malamai aka gama hanyoyin suna ga aka gama kawo maganar suna kai hujja da su akan hanawa amma shi a wajen shi sai ka ta lakin a kasara lakin a kasara ha ƙabilu ta'wil amma mahi yawa ko da su suke kawo suna da yawan hadisan a za ka tattara hadisan ma a kowane suna ɗaukan tawili ba na haramci ba ‘yan wa almuhim maganar taɓa alƙulani ko karatu kuma cikin sun sai na albani abin da ya yi rashin karantawa ya yi in ta kama aka yi bai zama laifi amma ka zaɓi yin alwallon ka zaɓi yin wanka kayan kai amma in ta kakare babu wata dama in wani misali wani misali balle mutum da yake tilawa ko yake abin harada za ka yi manci nuri kana bukatar karatu kuma ka wanda kenan ƙaidin bai kai ba yanda za ci an kayi an kama ka lahi kaza garin abin su dole wani sana maganu ne akwai ruwaya da da aka su abin suke magana malaman hadisi kasa akan hujja da abin da ya inganta abin da suke magana diddidigin ruwa da za kawo ta hana kara ba ta da inganci a jimalin hadisi shi ne matsala kwara ya samu matsala a kanta to wannan matsala ta ruwaya da ta zo kan hana karantawal a ta magana shawal sake samun maganin malamai wani ya ce a yi wani ya ce ka a yi amma jamhur suna kan cewa ba a shawawa kuma ba a karantawa da janaba amma abin da ainihin karar annabi sallallahu alaihi wasallam kanshi ya ce na mun karanta ruwaya annabi sallallahu alaihi yana yana biyan bukata ta ta wutsari wani zai mai sallama ko bai amsa ba sai daga baya na zama yaje wani wuri ma ya tayi ma ya tayi tayi ma ya zo ya sallama yace ka mun sallama ina kin ambatan Allah ina halin ba ba tsarki a cikin wani iya karantar da kai cewa kenan dai kullum ambatan Allah cikin tsarki shi yake bane magana gatun qur'ani mutum yihi ta karatun qur'ani da tsarkin shine yahi kai kokarin wanka na janaba kahin kai shi yahi kurum amma magana haramci muke magana lahi kaza wannan shi manganu ne suke da ba wata madogara kwakwara kin shi yasa sunan su Imam Bukhari hatta Ibn Abbas yake ce ma ba lahi hatta Aisha da tana ga hatta Aisha kan ka tafi kama kan Aisha ba tama tana kan halatta karatun Qur'ani hatta ga mihaila wasu na ga magana aya shi dai magana halaccin sai Imam Shokani sai Ibn Hazm kin su Dawud Zahiri sai Imam Bukhari sai sai Ibrahim Ibn Nakhai haka da dama cikin malamai sai ina ga akwai kirama da dama suna ga kullum halaccin yi kama duk wannan abin da yi kullum hihi ta tsarkin akan rashin shi Allahu a'lam yanzu kenan sai yanzu kuma cikin abin da aka hana wa mai janaba wanda a sai da sabi ke kawo ya ce almukus fil masjid zama a cikin masallaci ga mai janaba ya ce yi huruma aljunub an yamkusa fil masjid an haramta wa mai janaba zama a cikin masallaci. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه لبيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال وجيوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسنع لقوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم الخصام فخرج إليهم فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لهائد ولا لجنب روى أبو داود وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته إن المسجد لا يحل لهائد ولا لجنب rahu ibn mata wa tabarani hadisin da yake hujja shi asali sabi kan hana zama ko haramta zaman mai janaba a masallaci da hadisin shi cewa hadisin Aisha radiyallahu anha ta ba da labarin cewa manzon sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu wujuhul buyut ashabi sharatin fil masjid ya samu ƙoroyin sahabban shi suna shigowa ta cikin masallaci suka manna ba ga ta hili ba daga a ta ku gidaje da ƙohus da suke ta shiga masallaci ka san sauce masallaci ba ya wani ɗaki ba a dukkanin masallaci na ƙa'ida shara wannan hilin da ake yin sallam ko yau masallaci a annabi yana rayan aka can masjid da rasul da salama ba ɗaki wani muke aka gaba da yake masjid manzana salama akwai hili akwai suffa ta ahlus suffa kuma akwai inda ake sallah da ana mai sunan masjid da kuma duka ake waye yake zama masallaci yake to haka cewa kamar zan shigo cikin ɗaki na su wuce a masallacin kewayen ne yanzu kamar ta wannan kewayen wani ƙoshe zai fito ne ta wuce kenan suka mai da ƙoyinsu suna shigowa cikin masallaci sai manzo Allah yake cewa wajihu hadhihi albuyut almasajid ku juya wannan ohokinku kenan a rihi su bar masallaci kenan su fito jira ba kasa biyu ta masallaci haka yayin magana ga sahabbai kuma sai manzo Allah ya shigo masallacin da ya dawo wala mai sana alqawmu sha'an ba su yi komi ba ba wanda ya canza ba ai komi ba ya ce sun yi haka ƙin yin komi ba don taurinka ba raja an yanzu da fi mu rukusa don suna fata a sabko da sauƙi na bin masallacin fakaraj ilim annabi ya hutu faƙal kina annabi da ya wuce magana gida shiga ya shiga gida ba wanda ya komi sai daga su sun ƙin komi tsammanin iya wuto a samanin komi fakaraj ilim annabi ya sake hutawa faƙal ya sake cewa da wajihu hadi biyu al masajid ku juya wannan musko gidaje naku daga cikin masallaci koyin su fa inni la uhlina masjid li haidin la lujum domin ni banna ban halatta masallaci ba ga mai haila ko mai janaba wannan ruwaya ta Abu Dawud ta Aisha ku sai ya kawo cewa kuma daga Ummu Salama radiyallahu anha kuma ta ce دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعت هذا المسجد من يا شغو فلفاجي وانا مسلاتي فنادى بأعلى صوته يا من يا سبع إن المسجد الله لله أدم لا لجنوب مسلاتي بها لتا جميع هايلا قومي جنبا رواه ابن ماجه والطبراني wannan ruwaya sai ke cewa sabit wal hadithani wa'annan hadisai guda biyu يدلان على عدم حل اللبس في المسجد والمكس فيه لعادم والجنوب سنة تبتر وانا تسمو دابيو سنة شرية سواء كان حل حنا حلتا رشن حلتن زما أمسلاتي جميع حيلا قومي جنبا لكن يرخص لهما في اجتياز أما أن حلتا مسو أمسا رنقومي وجن abu ta masallacin a huce wannan magana cikin tawar min albanin mawalla ya magana kan wannan mas'ala ta sayyidin sabit da ya kawa hujja ta haramta zama masallaci da waɗannan ruwayoyi guda biyu ya ce matsala ta harko hadisin ba shi da inganci na biyu ya ce mai karatu zai ɗoka hadisi ne ta hanya biyu na aisha da sayidina da umu salama ya ce itirabu ne hadisi ne guda itirabu ne na ruwaya wani wuce a ce daga umu salama wani daga aisha itirabu ne na mai ruwaya asali hadisi guda ne ya kawo shi a zaman hadisi biyu ɗaya ne hadisi inda matsalar tana nan ta rashin ingancin ruwaya kan wannan magana ƙarara ingantatta babu da gaskiyar magana abin da ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam wata ra'iya masallaci Aisha radiyallahu anha yace Aisha na ulini khumara kamun al makata khumara kama ce al malaha alkarhun tawon wanda ake zama dai tawon wanda dai da ake mun ta almar hawa kuma lafiya gobe wannan marwan tawon da ake alkar ma dai zaman ka dai zai waka ha wala hako ita ita ce dai kun tawon alkar ma kenan nan an ce wannan alkhumra kullun tabar ma daidai kai ba katuwa ba to shine alkhumra kamun ita tace ya rasul ibn haidan haila nake rasul da haila ita ina har take da sirfi da hala ki ba hannu da take ba hala abin ma'anawiyan ta ka mishi a takaice dai wasu ba wani ci nasi karara da ya kawo maganar gaskiya a haramcin karara illa kullum zama da tsarki shi yahi me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana halatta zuwa idi ko zuwa hatta ga mai haila ce ta je dan wannan haduwa bukhari ka kuma sunna kawo sahalarci idi ko bin sallah sahalarci sama addu'a da ya ce sabar kas shiga kas ba da kai sallar su amma samu addu'a kuma nan malamai suna cewa ta ce dai gaskiyar magana eh babin nasi karara sarihi karara ingantacce wanda ya haramta shiga masallaci in ya kama babu damar amsali arwala ko mai jarba ko mai haila babu da su karara ila nan in wa kullum abu mai saɓani an ba da ruwa kanka ka shi hailaya kanka yi shi kwarar ka kawace mai in ba da ruwa ba ka shiga cikin rigimar ka zama mai ciyar baka ga lahi ko lahi da ka yi gudun lahi ka shiga masallacin da janabar ko da ko da haila ko an ba ta yi ba akwai mace ta lahi an ga ta lahi balle mata a zai ma sallata a gida ta haila da ko me yasa ta zo ta sa kanta cikin rikici kada zo shi laya ko ma ba ya da ba haile annabi ta sallama ta ga talada kin ana bugun mai zirgici gullun kaurace musu shi lahiya amma wanda ya riga yi kaka zawa mishi ka zurwa mishi kada man kai shi hanya da bata ba kuma magana kenan suna kai ka san ga dalili ga matsalai abu ne wanda yake da rauni wajen kan hujja har mata ku sauran su to yanzu magana da yake yi ta nan magana kenan ko su sun yarda da maganar a shiga a huce ba lahi ba ne shi ne magana zai kama ka wannan aya saka wannan aya na lakin yi hasu lahuma fitiyazi an musa rangome mai shiyazi a keta a ratsa ta masallaci a wuce wannan sun ce ba lahi ba ne ya ƙaunin lahi ta'ala ya yi wallazi na amanu la ta ƙarabu salata wa an sukara hatta ta'alamu ma ta ƙulun wala junuban illa abirin sabil hatta ta ta zirga na miya gina na ban abirin sabil suka fasara abirin sabil kenan mai huce dan hucewa da wa an jabir radiyallahu anhu qal kana ahaduna yamudu fil masjid junuban mushtazan jabir jabir ibn abdullah ke cewa mana ɗayan mu kiran sahabbai ya murfin masu iya bi ta masallaci junuban a halin janaba amma mushtazan iya mai ketawa ya huci ratsa huci ruwa bin abu shaiba wa sa'id bin masu fi sunani wa an zai bin asalam qal kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yamshuna fil masjid wa hum junud zirga cewa sahabanin sallama suna tahiyya cikin masallaci alhali suna da janaba duk da gare bisa da gima ka baka huce suna da magana ka zamana a masallaci dan galgal da janaba shine a yan wa'in ba darura ba ta wani bakunta ka zo masa to zama ka yi mi sallah ka zo ko ai dole ka yi taimako ko kai a kuma ka taimaka shi kenan ka taimaka shi taimaka ba sallaci ba sallah ma da ta maka yi kenan mai kwa ka yake ta yamma ka zo ka ji da sallah ko a kan baka yi wanka in ma rashin lahiya in ma wani abu da ya taba ruwan mai kuma ka zo ka zauna da janaba kowa sun da in kai ta yamma abinda aka haramta ma da janaba an halitta mai ta yamma ko sallah ce yake yake yake ta yamma shi kenan ka ka huta amma ita mai haila ce ba ta ta yamma mutuƙa da jini mai janaba ke yin ta yamma don ya sallah amma mai haila ba ta alwallar kwanciya ba ta alwallar abinci ba ta alwallar sallah ita kuma ta ƙari haila kuna sai ya ce kinan zai zai asama ya ce kinan sahabbai suna tahiya a cikin masallaci suna da janaba a rawa ibn mulda wa an yazid ibn abi habib anna rijalan min al-ansar kanat abwabuhum ila al-masjid fa kanat tusibuhum janaba فلا يجدون ما ولا تدك إلا ولا تدك إلا إلا إلا من المسجد فأنزل الله تعالى ولا يجدون إلا أبير السبيل كاجي مغانا دي كاونا نعم cewa zir bin bin abi habiga cewa wasu daga cikin mazaje daga cikin ansar kanat abwabum lil masjid o yin suna bi ta masallaci fa kan tusibu janaba suna samun janaba a gida falaji dunu ma ba ruwan wanka da za su koko su yi wanka wala tabiq ilay babu hanyar zuwa koko ruwan illa na mazdul hamata masallaci da janaba akan su ne Allah saukar da wannan aya wala junuban illa agru sabil ina masu hucewa mai janaba sai ɗan bulagoro duk da akwai maganu kan malaman tafsir kan mas'ala wannan shi ne duk da shi ana iya cewa wannan ruwa inda ta inganta ne ta batar inganci zama dai akwai irsala a cikin hadisin akwai irsala babu da yawa kan shi qala shaukani aqiba hadha imam shaukani ashe ma ka magana anan yace a ƙarshen duk wani maganganai yace wa hadha min ad-dalalati al-matalub bi mahall la yabqa ba'dahu rayb yace wannan iya cikin abin da ake kawo hujja abin da ake nema a wani wuri wanda babu wani a samu da babu shakka ko kwanto kan abin aisha ta ce da anha qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawilini al-khumra min al-masjid kawo mini almalawa masallaci faƙunta sai na ce in ni ha'ida su ni mai haila ce faƙal in haida take na tafiye da hailaki ba hannunka take ba shi ma shekara kawo magana a kan hana ci ga ruwa da ƙarar ba wani magana a kanta ba wani magana akan magana akan magana ta rishe inganci ƙarar ruwa ta ingantata ta bukhari ta imamu bukhari ya ce wannan abu da babu wani abu akan shi wuri ne karara na kan hujja akan halittu yin hakakin kuma ruwa ya ingantatta kuma annabi kuma manzon ne ce ta kawo kin ta kawo illa ta ya turi illa ta ya turi illa haila ta kawo mishi kuran haila ba annabi take da an ce magana janaba magana haila an ce abu ne ma anwiyan kamar da Abu Hurairah kamar da Abu Hurairah anu ya annabi ya ga mace a cikin garin Madina suna tayya annabi ya ga Abu Hurairah ya bace bayan sun ga mu ce ina ina ka ta Abu Hurairah ina ka ta Abu Hurairah ita rasulullahi ɗazu da muka gamu da kai ina cikin janaba ne ina kyamar zama da kai da janaba zana ce subhanallah ita ina mun lan juz abu huraira mummuni bai zama na jasa kenan mummuni ba na bace ba tun ba kai ba na bace ba me dan ya ce mun zace ya wuce magana kenan shi shin shi ne ka ta tun ba na jasa bace ba kenan shi tahir ne mummuni tahir ne ala kulli hal wannan janaba haila to wani abu ne ma'anawiyan ga dan adam ana kasa amma kai karan kanka baka zama najasa na kuma tsammanin cewa misali mutum zai zo wai ya sa ka da janaba wannan ka tun sun zuwa wai sun sun samu janaba kaya ba ruwan kai da janaba kai kai janaba ba kaya ba ko da janaba ka sa kaya ko kai zuwa kayan ka zai salau kai ka kaddara mutum da kaya zai jima'i da kaya a jikin shi matuƙar babu wani abu a jikin shi na najasa kayan na kayan jima'i da su ba sa mai da wani kayan najasa sai ka sallah da su ba wani matsala ga kamar kaya kinan ba ruwan kaya da janaba kinan janaba ta abu nan ba a nauyin magana kenan shi ne mashi kani ya kawo magana cewa wannan wuri ne karara annabi ya ce wa an maimuna ga maimuna wajen lawa take ban labarin cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dukhulu ala ihdana wa ya'id Allah yana shigowa wajen ɗayan mu muna cikin haila ji ummu sallama fayyadawar a sau fi hijiriya yana ɗora kan shi saman cinyarta fayya ƙara'ul ƙur'an ya karanta ƙur'an yana kan cikin tana haila ta ce kuma wuya da kuma tana cikin hailin sun mataƙomu ihidana bi kumaratihi fata da ha fil masajid waya ita kuma ta ce bayan iya mana haka ya zo ya kwanta a saman mu muna jinin haila ya karanta ƙur'ani kuma ɗayanmu za ta ɗauko mai malahoshi ta ajiye mai a cikin masallaci kuma haila ko tana cikin jinin haila rahu ahmad wa nasa'i wa lahu shahid wannan shine fijar imam shakani shi wannan wuri da karara wanda duk wannan ta ruwayi suna da matsala kan inganci wannan kuma sun inganta halin takakin aikace inda ya kama aka yake na takaice ba da babu laifi da za a dora mai an ya kama wallahu a'lam ina ganin ya kamata mu tsaya Allah kai mu shirin gobe insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ghfir warham mawtana Allahumma ghfir warham mawtana Allahumma ghfir warham mawtana سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بسم الله ها؟